من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وسينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتالفي بنظرة تأتي لنا بالزفر لله ما في السماوات وما في الأرض لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا a yau wannan rana muna godiya ga Allah yau rana alhamis shida ga watan tara watan ramadan hijira 1443 wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu 2022 za mu ci gaba da karatunmu na yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu alhamdulillah a jiya mun ji aya wadda ta gabatu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa lan tastadi'u an ta'dilu bainan nisa'i wa law harasu fala tamilu kullal mayli fatadruha kal mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha ghafurun kana ghafuran rahima mun riga mun yi bayani wannan aya shi adalci a wajen soyayya daidaita soyayya ga mata ba zai yi ba in ji Allah amma adalci na wajen kwana da adalci wajen abinci to wannan abin nema ne ga mutum kuma ya zama dole tunda Allah ya ce wa lahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf mata suna da haƙƙi a kan ku maza irin yadda ku ba kuke da haƙƙi a kan su gargudan alhairi sai dai walin rijali alaihinna daraja akwai wato matsayi akan wato maza akan mata din wato matsayin maza darajar maza ya fi na mata wani rijal alaihin da daraja wannan aya ta yau tana magana akan cewa Allah subhanahu wataala ya ce wa iya tafarraqa yugunillahu kullum min sa'ati wa kana Allahu an hakima idan sun rabu shi aure dama akwai akwai aure akwai kuma rabuwa in Allah ya kaddara rabuwa to sai Allah ya ce to shikenan yughnil lahu kullu min sa'ati Allah zai wadata kowa daga cikin yalwar falalarsa wa kana Allahu an hakima Allah mai yalwar falala ne ga halittarsa hakiman ko mai hikima ne shi gwani ne ga abin da ya gyara ga bayinsa lillahi ma fi samawati ma fil abin da ke sammai da ƙasai duka na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan mallakar sa ne halittar sa ne bayinsa ne alƙar wasai na lazina wutul kitab Allah ya ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda wato aka ba littafi bi ma'ana alkutub min qablikum na gabanin ku sune yahudawa da nasara wa iyyakum da ku kanku ya ahlul qur'ani an taqullah mun yi wasiya gare ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ai khafu iqabahu ku ji tsoron azabar Allah bi an tudiu ku zo ku bi Allah Allah tabaraka wa ta'ala wasa ahlul kitab Allah ya wasiya ga ahlul kitabi wa wasa ahlul qur'an ya wasiya ga ahlul qur'ani bitaqwallah su ji tsoron Allah shi tsoron Allah huwa imtisalul amri misaltuwa ga umarni abinda aka ce ayi ayi wasu nabin nahayi da nisantan abinda aka hana kama daraba abdurrahman bin muljim aljamahu Allah bil jami min nari yayin da shi wannan mutum abdurrahman bin muljim ya sanu sayyidina aliyu da manzo Allah ya bada ya bada labari wanda zai kashe sayyidina aliyu eh shine abdullahi abdurrahman bin muljim shine manzo Allah ke cewa aljamahu Allah bil jami min nari Allah ya mai linzami da wuta to wannan abdurrahman din shine ya sanu sayyidina aliyu to lokacin da ya sanu sayyidina aliyu bin abi dali hatta ga shi alai har ya suma hamaluhu ila baiti suka daukai zuwa gida wa fi ahir yawmi min ayami dunya yana rana ta karshe daga cikin kwanukan sa na duniya Allahu akbar wa wal yawmi min ayami al-akhirah yana farkon wuni na rato kwanukan sa na lahira jama'a bani sai tare ayansa sai na aliyu ko wasahun ya maso siya ya san zai bar duniya tunda manzo Allah ya ce an sare ka jini ya kawo gemun ka to zaka ran da zaka bar duniya to kuma ya biya ga jini ya kawo inda annabi yake magana to shi ya tara ƴaƴansa sai na Aliyu ya musu wasiya yana ce musu usikum bi taqwallah ina maku wasiya ku ji tsoron Allah fil gaibi wa shahada a koye da sarari wa usikum bi kalimatul haqq ina maku wasiya ku rike kalma ta gaskiya kirrila wa da galabi ko cikin yarda ko cikin fushi ku yi gaskiya wa usikum bil adali ina maku wasiya ku yi adalci fil adui was sabili ga maki ko masoyi aboki ku yi adalci wa usikum bil qasdi fil gina wal faqr ina maku wasiya ku yi tsaka tsakiya a cikin wadata ko talauci wa usikum bil amal ina maku wasiya ku yi aiki fil nishadi wal kasl a cikin nishadi ko cikin kasala ya bunayya ya ku yayana fa innahu la sharra ba'da aljannati bi sharri eh babu wani sharri in dai bayan sa za shiga aljanna wannan ba sharri bane duk sharrin da zaka shiga in dai bayan sharrin akwai aljanna fa laysa bi sharri wala khaira ba'dahu an-naru bi khairi duk alhairin da zai zama bayan sa za a shiga wuta shi ko ba alhairi bane ya bane ya ku ya yana man gashe majalisul ulama duk wanda yake zuwa majalisar malamai inda malamai suke ya koma da shi nan ne wurin zamansa wa kira zai zama mai girma a cikin jama'a wa man ata majalisal arzal wanda ya zo ma majalisi na kaskantun mutane ihi ta ƙara zai wulakantu wa man hafar lahi bi iran wa qadiya wanda ya gina rijiya wai ga dan uwansa dan ya fada to shi zai fara fadawa ciki eh shi Hausa na can zaka gina ramin mugunta to ka gina shi gajere ko ila an kana har ya zuwa sai na aliyu cikin cikin wasiyar sai ke cewa faɗu ba liman aka nasa eh amalahu lillah aljanna ta tabbata ga wanda ya tsarkake aikinsa don Allah wa ilmuhu lillah ilminsa don Allah wa kalimatuhu lillah kalmarsa don Allah wa sumtuhu lillah kawaicinsa don Allah wa qawluhu lillah zancensa don Allah wa fi'luhu lillah aikinsa don Allah wa ahduhu lillah riqonsa don Allah wa tarkuhu lillah barinsa ma don Allah وحبه لله سوية سدون الله وبغله لله إليه سدون الله تبارك وتعالى وانا وصية سيدنا علي يما يعين سكينة كافية يما الدنيا يتي وقلنا لهم الله يتي بك يتي مسو ولكم لكو أهل القرآن إن تكفروا إذا كن كافر يتي بما هو سيتن أبن دا أكي مكو وصية فإن لله ما في السماوات وما في الأرض أبن دا كي سمي دا كسينا الله ني halkan wa mulkan wa abidan halittarsa ne mallakarsa ne bayinsa ne wala ya zurruhu kufruhum lalle kafircinsu ba zai cutar da Allah ba wa kana Allah ganiyan Allah zama wadaci an halkihi daga barin halittarsa wa ibadati da ibadarsu hamidan Allah mahmudan abin yabo ne fi sun'ihi a cikin aikinsa na'am walillahi ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا آه الله سبحانه وتعالى نون قدرة صح da jalalarsa in ka ji bin Allah ka sani fa abin da ya fi ka girma ya bi Allah eh in kulle man bisa ma tola illa illa ati mai abda duk abin da ke sama da ƙasa bayan Allah ne kuma in kai ka ji bin Allah ka sani baka kai girman sama ba duk kafircinka baka kai girman ƙasa ba duk kafircinka shine Allah ke cewa walillahi ma fi samawati ma fil ard ya kunko ba sa yace abin da ke sammai da ƙasai duka na Allah ne karara hutaki dan ya kwankoma saboda karfafa magana lita kariri mujibu taqwa saboda tabbatar da wajabcin wato tsoron Allah ne wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama abin wakilta wato ya zama madogara ya zama abin dogara eh Allah ya isa ya zama abin dogara karara fil aya lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi salasa marra kaga ya maimaita su uku yi salasata asdur a cikin shekara uku laisa takidan fakar ba kawai takidi bane a li kullin ma'ana shehu ce kowane yana da ma'anarsa walillahi walillahi din nan guda uku kowane da ma'anarsa in shehu ya ce awalan na farko ya ce lillahi ma fi samatu ma fil al an gane lama amarahum bihi min taqwa lokacin da ya umarce su da tsoron Allah ali taqullaha haisu anna anna lahu ma fi samatu wa yace ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah yayin da duk abin da ke sammai da ƙarshe fa na Allah ne ba ma fil al yambaki an tatabu to don haka ku duba girman sama ku duba girman ƙasa kai ya kamata ku ji tsoron Allah ai shehu ma ya ce Allah ma ko bai ce bayi ai Allah ma abun tsoro ne ko bai faɗi ba Allah abun tsoro ne wa in takfuru idan ka kun kafirce fa huwa ganiyun anku Allah ya wadatu daga barin ku wa an taqwa ku da tsoron Allah naku ba baya bukata li anna Allah li anna lillahi ba fi samawati wa domin duk abin da ke samai da ƙasai nashi haza ta'limun wannan sanarwa ne annahu tabaraka wa ta'ala ganiyun anil ibadi wa an amalihim ya wadatu daga barin bayi da kuma ayyukansu bai da ma cewa ma kalakatul insa wal jinna illa bi li ya'buduni amma da karshe ce ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yudimuni inna allaha huwa razzaqu zu quwwatin matin saboda haka wanda bai san komai wajen ku ibada kuma ba ta mai kamai kawai dai ya ce ku yi ne don ku ji umarni kuma don ku ku gyaru inna allaha ya da'u wallahu ya da'u ila darus salam kullum Allah kira yake zuwa gidan aminci eh kira kira yake zuwa gidan aminci na na shine yace wa karrara eh hada talimun annahu tabaraka wa ta'ala gani anil ibadi wa amali wa karrara ha eh salisa ya konko ba shine uku ne an tasika be don ka amince da Allah ne shine yace wa kafa billahi wakila ya isa zama dogara shi Allah ya isa ya zama wato madogara abin wakilta mu lamarin duka ya da uka ila an tattakhizahu wakilan karike shi wato madogara wa kafa billahi wakila ni ma la yakfi wakilan ya Allah ba zai isa ya zama wakili ba wala huma bi samatu wa alhali abin da ke samai da kasai kaka kaf na shi ne sannan in yasa idan Allah ya ga dama yuzi bukum ayyuhan nas duk zai tafi da ku ya halaka ku wa ya tabi akari ya zo da wasu an gane ya zo da wasu halitta sabuwa wa kada Allahu ala zalika kadira wannan mai iko ne akan wato wannan Allah mai iko ne akan haka ne eh in Allah ga dama yau sai a waye gari duk babu ya tafi da mu kuma an zo da wasu sabon halitta kuma wannan ba mai wa ma zalika lillahi bi aziz a wata aya can ko wannan ba mai wuya bane ga Allah wa kana Allahu ala zalika kadira man kana yuridu sawabu من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو توردوا فإن الله كان بما تعملون كبيرا وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعدلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا آه الله سبحانه وتعالى يقار قيامنا يتشي من كان يريد ثواب الدنيا ba yana ja hankalin mu bi Allah mu bi Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah to yace idan wanda duk ya zama duniya yake nema ta fa inda Allah sawabu duniya wal akhirah ka sani ba duniya kadai ke ga Allah sakamakon duniya da lahira duka na wajen Allah dama mutane wajen kashi uku ne ko hudu wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq cikin mutane akwai wanda ke ce Allah ka ban duniya Allah ka ban duniya shi duniya kawai ne samu duniya an ba shi komai a ganin sa kenan to sai Allah ya ce an je lahira wa ma lahu fil akhirati min khalaq bai da rabo a lahira sannan cikin mutane akwai ce mai ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka bani kyakkyawa a duniya ka bani kyakkyawa Allah ka kiyaye mu azabar wuta to kuma akwai wanda shi kuma Allah kawai yake bukata wa minan nasi man yashri nafsahu ibtiga'a marbatillah wallahu ra'ufun bil ibadi shine kamar suhaibu shi suhaibu suhaibu yayi hijira sai kafirai suka ce suka tare shi a bayan gari zai tafi madina suka ce to idan dai wajen manzon Allah za ka annabin naku kamar yadda ka faɗi ya ce wallahi can zan je suka ce to ka tabbata da gidajenka da dukiyoyinka da komai ka yi asarar shi ya ce wallahi azimi na fi son manzon Allah da duk abin da na mallaka ku je ku rike ni na wuce suhaibu kenan suhaibu kenan kafin ya iso sai ga aya ta sauka wa minan nasu man yashri nafsuhu ibtida'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad sai na bakar ya tare shi bayan gari ya ce wani irin ciniki kai da Allah haka da Allah ya faɗi riban da ka ci a cinikinka shi Allah kawai ya zaɓa ba ruwan shi duniya bai san komai ya ce Allah kawai to wallahu ra'ufun bil ibad dama kullun inna ila rabbikal muntaha eh Allah shine matukan kowa wato in aka ce wal akhiratu khairun wa abqa wanda ke neman lahira kenan wanda ke neman Allah kuma to shine shine shine yake cewa wato ma indakum yanfadu wa ma inda lahi baki saboda haka kowa da level din shi wani duniya kawai yake so wani kuma hada mai da duniya da lahira wani kuma Allah kawai kaga ya kuke na ibada ba yana jin tsoron wuta bane ba yana son aljanna bane kawai Allah yake bukata shikenan Allah yake bukata na'am wallahu ra'ufun bil ibad Allah ya ce man kana yuridu sawabar duniya duk wanda ke son sakamakon duniya fa inda Allah sawabar duniya wal akhira a wajen Allah sakamakon duniya da lahira yana wajen Allah al insan ya amalu bi amalihi lil akhira yana aiki don lahira da aikin sa wallahu yudihi dunya wal akhira an kai aiki don lahira insha Allah hada ma ya baka hadda duniya eh dama duniya ta waye ta masu imani eh ta masu imani ne kaga almajiri ya ci kwalliya ya sa kaya masu kyau ya ci abinci mai kace wai don me almajiri zai haka to ai Allah sai ya ce qul man harrama zinatallahi allati akraja li ibadihi wa tayyibati min arrizqi qul lil ladzina amanu qul lil ladzina amanu haka Allah ya ka faɗi waɗanda duk jin daɗin rayuwar duniya ma Allah ya yi shi dan wa dan masu imani amma sun da duniya gida ne wanda wato ba gida ne na kowa da kowa sai Allah ya ba Fir'auna ya ba Hamana ya ba Karuna ya ba Sulaimanu ya ba Dawudu wato an ba musulmai an ba kafirai saboda gida ne gidan banza ne ba gida bane tun bayan Allah ba sa daukan wannan gida inna lillahi ibadan buddina dalaqud dunya wa kafu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin wadana ja'aluha lujjatan wattakazu salihal a'mali fiha sufuna yace Allah na da bayan Allah na kwarai sun saki duniya saki uku sun ji tsoron fitunin da ke duniya nazaru fiha sun sa ido sun duba falan ma alimu da suka gane anna anna halai salli hayyin wadana ba mai gidan kansa a duniya tun da kaga gida a duniya makabari ne duk wanda ka gani yana tafiya a duniya gawa ne shi wa haliya illa a kabarin wajen ha'izu sadaka duk inda kaga gida wato kabari ne tun da ga mutum na motsi gawa ne shi to yaushe za ka nemi zaman lafiya a wannan gidan saboda haka sai mutu wannan bayan allah sai suka mai da shi lujjatan kamar wanda ke cikin zurfin ruwa da allah kana cikin kwale-kwalo idan ka ga daman har ka ci kasuwa cikin kwale-kwalo ko ka yi gini cikin kwale-kwalo ko ka yi bacci cikin kwale-kwalo kana tangal tangal tangal tangal eh idan ka ga damar zama to haka bayan Allah suka ɗauki duniya sun mai da ita kawai kamar wanda ke cikin zurfin ruwa ne wata ka zo salihal amal sun riƙe kyakkyawan aikin su sufuna shine jirgin ruwa su ba su zaɓi duniya ba iya duniya aqallu min alqalil wa ashiquha adallu min adh-dhalil tusammu bi sihriha qauman wa tumi fa hum mutahayyiruna bila dalil wani malami ce tabbal li dalibi duniya sanan ilaihan shibaba ma ya safi gara ma bihi wa fardu sababa eh to ka gani yace da ya fadda da dan mai neman duniya da zai farka eh eh wajen begen duniya in sibaba dan dam ila ka fahu na ishe shi mai mayu ga abin da yake nema Allah ya kiyaye mu to duniya dare malla dare lahu gidan wanda bai da gida ne wa bi hayyaji ma'umalla aqala lahu a cikinta ne wanda bai da hankali yake neman tara ta eh wanda bai da hankali wai mai neman tara duniya ba hankali Allah kiyaye mu na'am yace wa kana Allahu sami'an ko Allah ya kasance man kana a fa inda Allah shawabu dunya wal akhirah sakamakon duniya da lahira yana wajen Allah al insan ya amalu bi amalihi lil akhirah zai aiki wato yana neman lahira ne to sai Allah ba shi duniyar da lahirar wa in kana amal duniya fakat in ka dan duniya yake aiki wa tarakul akhirah ya bal lahira fa laysa lahu illa ma qushima lahu fi dunya ba za a bashi komai sai abin da aka raba mai na duniya eh wa faqad al akhirah kuma zai rasa lahira baki da wa kana Allah sami'an basira Allah ya kasance mai ji ne shi mai wato masani mai gani ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani kunu qawwamina bil qisti ku zama masu tsayawa masu tsayawa da adalci eh wato kowane lokaci ka zama mai adalci bilkisdi shuhada lillah ka zama mai shaida na gaskiya kuma don Allah duk shaida da zaka bayar ka ba da shaida ta gaskiya kuma ka ba da shaida don Allah walau kanat shahadatu ala anfusikum ko da shaidan nan akan kawunan ku ne qul la haq walau ala nafsik faɗi gaskiya ko akan ka ne ashhadu alaiha yan taqurru bil haqq ku tabbatar ku ikirari na gaskiya wala taqtumu kar ku boye gaskiya wani hadisi na manzo Allah ya ce mutum baya gushewa la yasda yana gaskiya wato har ya zama a wajen Allah sunan shi mai gaskiya har a rubuta sunan shi a wajen Allah shi mai gaskiya ne haka nan mutum bai gushe yana ƙarya yana ƙarya har ya zama wajen Allah wato a rubuta sunan shi makaryaci ne Allah ya kiyaye mu so da haka a rika sabawa da gaskiya in ji Allah awul walidai ko da za ka bada shaida kan iyayenka ne ka faɗi gaskiya wal aqrabi ne ko da makusantanka ne faɗi gaskiya in ya kun ganiyan in ma shi wanda za a yi shaida gare shi mawadaci ne aw faqiran ko ma talaka ne fallahu aula bihima Allah shine mafifici a kansu kai dai ka faɗi gaskiya ko da mai kuɗi ne shi karka karka danyi kwana dan ka samu kuɗi wajen shi ko talaka ne shi ka goyon bayan shi an gane dan ba zai ba ko shi shi ba to kakkai haka in ji Allah eh min kowa ala bi masalimi Allah ya fi kowa sanin maslaha fala tattabi'ul hawa kar ku bi son zuciya fi shahadatukum a cikin shaida ku an an tadilu Allah ya ce ku ku yi adalci kar ku sake ku karkace daga barin adalci fala butta min al adal ba makawa ayi adalci in Allah wa in talhu idan ka kun karkace tarifu a shahada kun karkace shaida au tu'rilu ko kuka bijire an ada'iha daga barin ba da shaida ka san shaida kan ki bayarwa fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah ya kasance masani da abin da kuke aikatawa fa yujazikum alai zai sa zai muku sakayya bihi da shi na
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد دل دلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله كتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر faqad dalla dalalan ba'ida Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani aminu ku dawwama ainin akan imani maratib na musulunci dama uku ne al-islam al-iman al-ihsan to shawul islam ya ce kowane ɗaya uku ne a ciki akwai wato ainihin akwai akwai islamul islam islamul iman islamul ihsan akwai imanul islam imanul iman imanul ihsan ihsanul islam ihsanul iman ihsanul ihsan sannan gida na musulunci akwai at-taubatu an gane wal istiqamatu wat taqwa gida na biyu na imani akwai ashiduq wal ikhlas wad dumanina gidan ihsani akwai almuraqaba wal mushahada wal ma'rifatu to dole kowane level sai an taka shi to anan wurin Allah yana magana da masu imani ne yace aminu amanu aminu ya ku masu imani ku dawwama akan imani inji Allah eh kowane lokaci kasance akan wannan matsayi naku wa rasulihi da imani da manzon Allah wal kitabin lazi nazzala ala rasulihi da ke da littafin da aka saukar wa manzo shine sallallahu alaihi wa sallam shine alqur'ani alkitabi alladhi anzala min qabl da littafin da aka saukar na gabanin alqur'ani shine wanda aka saukar ala rusuli ga manzanni bi ma'ana alkutuf mu da ma al'umma manzo Allah la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rabi daya tsakanin daya daga cikin manzanni an gane dukkan su wato mun imani da su ba za mu rabi daya daga ciki ba na wa man yakfur billah wanda ya kafirce ma Allah wa mala'ikatihi da mala'iku wa kutubihi da littafai wa rusuli da manzanni wa jami'il akhir da rana ta ƙarshe wannan mutum fa qaddalla ya bata balalan ba'ida bata mani sanciya daga barin gaskiya la kiyaye mu na lazina amanu innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa izdadu kufran لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا bashir بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما allazina الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ayabtagun أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر به ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يهودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا آه الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا kaga wanda suka yi imani da Musa a summa kafar sannan suka kafirce an gane bi ibadatul ijli wato da bautar dan maraki summa amanu bayan nan suka suka tuba bayan sun bauta ma dan maraki sai Allah ya ce summa afona ankum ko sun ba kafaru sannan suka zo suka ƙara kafircewa da annabi isa sun mazdadu kufuran sannan suka ƙara kafirci akan kafirci ba sun kafirce man- annabi musa annabi isa da manzon allah ya zo kuma suka kafirce mai shine sun mazdadu kufuran lam yakun illahu liyaghfira lahum waɗannan mutane allah ba zai musu gafara ba wala liyahdihum sabila allah ba zai shiryar da su tafarki ba an gane ai dariqan ilal haq shirri ya rasulullah ka- ka sanar a wannan bishara nan ba bishara ba ne domin an ce wato wato sanarwa ne wannan an ma ce bishara anan ta hakumi akai wato gatse kenan bashir ai ahbar ya muhammad almunafiqina ka sanar da munafikai bi anna lahum azaban alima akwai wata irin azaba mai radadi akan su mulima hu azabun nar ita ce azabar wuta alhamdulillah sadaqallahu alazim kurakuran da muka yi cikin wannan karatu Allah shi yafe a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ya kiyaye mu ya kiyaye imanin mu ya kiyaye mutuncin mu malaman mu iyayen mu Allah ya saka musu da alheri da shayannan mu baki daya wanda ya dauki nayin wannan karatu Allah ya saka mashi da alheri Allah ya biya bukatunsa alhurmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu